إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار عباد الله وردت الكثير من النصوص من الكتاب والسنة تحث على التجارة وتبين فضلها وبركتها والاستغناء بها عما في أيدي الناس قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث رافع بن خليج قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيء مبرور وكذلك روى البخاري في صحيحه من حديث المقدام بن معد يكرم رحمه الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب ما أكلتم من كسلكم وفي فضل العمل ومكانته في الإسلام فقد روى البخاري في صحيحه من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه أيها المسلمون من المعلوم أيضا أن طلب الحلال من الرزق واجب وابتغاء المال الطيب ضرورة لاستقامة الحياة الاجتماعية ولاستقرارها فقد أباح الإسلام للتاجر أن يربح ولم يجعل للربح حدا بشرط أن يبتعد التاجر عن الاحتكار والاستغلال والغش وأكل أموال الناس بالباطل قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله كما وردت النصوص الكثيرة في فضل التجارة والعمل وكسب الحلال الطيب فقد وردت نصوص أخرى وآثار تضم البطالة وتحذر منها ومن ذلك قول عمر بن الخطاب لا يقعد أحدكم على أن طلب, أن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وقال ابن مسعود إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في أمر دنياه ولا في أمر أخرى عباد الله يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وفي أوطان المسلمين وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك ‘yan musulmi a yau hutuwanmu tana magana bisa kan abin da ya shafi falalar kasuwanci idan ban mance ba a wasu hudubi guda biyu da suka gabata mun yi bayani bisa kan falala ta kiwo da falala ta noma a yau insha Allah za mu yi magana bisa kan falalar kasuwanci yawa musulmi mu sani dukkan abin da bawa yake aikata a cikin wannan duniya idan ya kyautata niyyar shi a cikin shi to zai kasancewa ibada ce yake yi ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ka ce musu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka ce musu dukkan sallata baki dayanta da dukkan yankana baki dayan shi da dukkan rayuwata baki dayanta kai har mutuwata duka ga Allah suke rabbul alamin ashe dan adam musulmi idan ya kasance ya aikata aika da kyakkyawan niyya to zai kasancewa ibada ne gare shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi lada bisa kan wannan aikin mu sani yan uwa musulmi addinin musulunci ba addinin zaman banza bane ba addini ne wanda ke kiran mutanen shi zuwa su tashi su tsaye da kansu su dogara akan kansu ba su dogara akan wasu mutane ba addinin musulunci bai sa musulmi ya kasance ci ma zamana ba a'a addinin musulunci yayi kira zuwa ga kowa ya tashi ya aiki shi yasa idan aka kare sallar juma'a Allah subhanahu wata'ala ya bamu wani umarni yace fa idza qudiyatis salatu idan aka kare sallah fantashiru fil ardi ku yadu a cikin ƙasa ko walwatsa a cikin ta wabtahu min fadlillah kuma ku nema daga cikin falalar Allah kasuwanci shine nema daga cikin falalar Allah saboda haka idan kaga dan kasuwa kaka ce ga masoyin duniya na a'a dole ne wajibi ne musulmi ya tashi ya tsaye nemi dukiya abinda kawai ake so kaka yaki halak yaki haram ya kasance kana neman dukiyarka bisa kan tafarkin da Allah subhanahu wataala ya shata shine kawai shi yasa hatta da wajen wa'azi ko wajen huduba ko dukkan wani bayanai da zamu in ya shahi yan kasuwa mu hankali da su kasu mu dora nuna cewa suna neman duniya ne duniya dole a neme ta dole a nemi duniya kai ma ka tashi ka nema addinin musulunci bai hana kowa ya neme ta ba abinda musulunci ya hana shine ka ki hidda haƙƙin dukiyar wadda ka nema ko kuma ka ɗora neman duniya ba bisa kan ka'ida ba shi ne kawai addinin musulunci ya hana a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu kuɗi masu kuɗi kuma mai yawa kuɗin masu yawa sosai duk neman arzikin da za ka yi a cikin afirka nan ba za ka kai abdurrahman bin auf kuɗi ba ba ka kaiwa gare shi duk iya neman ka ba ka kai abdurrahman bin awon wanda da ya rasu zinariyar da ya bari gado da gatari aka ɗora sarata ana rawa mutane gado da gatara aka ɗora sarata wake da irin wannan duke yanzu wanda a ce ana sarata da gatari a raba mutane to saboda haka ba neman duniya ba ne ke matsala ba a'a ya shagaltar da kai daga ambatan allah shi ne matsala shi yasa da Allah ya tashi yaban sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan kasuwa daga cikin su sai ce rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah su wasu irin mazaje ne na musamman wa'anda su neman dukiyarsu bai shagaltar da su daga ambatan Allah bai shagaltar da su daga tsaye da sallah bai shagaltar da su daga ba da zakka wannan abubuwan guda uku suna daga cikin abubuwan da suke sa dukiya ta yi albarka wanda za mu ganin shi nan gaba ‘yan uwa musulmi mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa mahi alheran abin da mutum zai ci a cikin duniyan nan shine abin da ka aikata na hannunka kai kasuwanci ka ci riba ko kuma kai wani aikin hannu aka biya ka shine mahi alheri mahi daɗin abin da zaka ci a cikin wannan duniya hadisi ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi aka ce wani abu ne wanda idan mutum ya nema ya ci ya daɗi manzo Allah ce amalur rajul bi yadihi aikin da mutum zai yi da hannun shi dukkan wani aiki wanda zaka yi da hannunka saboda annabi Dawud alaihi salam ya kasance yana yin aikin hannu kowane annabi daga cikin annaba akwai irin aikin da yake yi mun ga annabi Dawud alaihi salam makeri in kare na kira yau to kare na annabi Dawud ne alaihi salam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa alaihi salam duka kiyo suka yi kai har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi face sai da ya kiyo suka ce ya manzo Allah har kai yace hanni ni ma nayi shi in kare da makiyayi yau kare na annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkan annabawa to saboda haka babu wani aiki wanda yake kaskantacce wanda za a ce wannan kaskantaccen aiki ne babu shi sai dai akwai mutum kaskantacce wanda zai kaskantar da kanshi gaban mutane shi ne kawai ke da kai amma babu wani aiki wanda ke da sunan aiki wanda kaskantaccen aiki yan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ce ma wani mutum ya zo yana neman taimako a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai zo yana roƙo irin abin da kake gani yanzu idan aka kare sallah za ganin wasu suna tashi suna neman taimako kuma lahin shekara da idanunka da kahuwanka da komi ka iya yin komi a manka ki ka zo kana neman taimako saboda neman taimakon ya yi sauki kai so kake ka ci kwance daga kwance kake son ka samu to haka aka samu wani mutum ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya nuna sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kai ta yi gidanka duk abin da ke gare ka wanda ke da daraja da koshin kawo wani ɗan kwano ne aka samu da wata ‘yar darash ya zo ya kawo annabu sallallahu alaihi sun ce masa habbai wa zai sayan wa'annan kayan nashi wani ya ɗaga hannu ya ce na saye su da kaza ya manza Allah manza Allah sallallahu alaihi ce wa zai ƙarawa aka samu wani ya ƙara manza Allah ce a kawo kuɗin aka kawo kuɗin aka sai mai gatari aka ce mashi ka tahi manzo Allah ce mashi ka tahi ba za ka ka ƙara zauwa na wurin sai bayan kwana kaza ka tai ka yo itace ka zo ka saida mutane ya ta yo itace ya zo yana saida mutane daga nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu shi aiki kowane mutum da kake gani in dai lahiya lawa yake akwai irin aikin da zai kowane irin mutum sai dai irin rago ne kawai amma akwai irin aikin shi wanda Allah subhanahu wataala ya yi dan irin su to shi yasa da aka yi wannan san din da ta faru annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wannan hadisin da yake cewa la an ya'khudha ahadukum habalahu dayan ku ya dauki igiyar shi fa ya'ti bi huzmatil hatabi ya tai cikin daji yayo itace ya zo da kan itace akan bayan shi ala zahrihi akan bayan shi fa yabi'aha ya sai da wannan itacen ya samu dan abin da zai samu masarufi yace fa yakuffa Allahu biha wajhahu Allah ya kame mishi huskar shi daga zubewar mutuncin ta gaban mutane khairul lahu shine mahi alheri gare shi min an yas'alan nasa daga ya dora zawa yana roƙon mutane a aqahu aw mana'uhu ko sun bashi ko basu bashi ba mutuncin shi da ya zube daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan mutuna aiki saboda haka yin roƙo me da roƙo sana'a ba aikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce a yi taimako in an ce a taimaka fi sabilillah amma kai ba a ce ka ɗora biyan mutane gida-gida kana neman taimako fi sabilillah ba a ce ka ɗora biyan mutane masallatai kana neman fi sabilillah ba a ce haka babu inda aka ce ka ɗora irin haka ba wani sahabin da zaka jawowa wanda zaka ta ga wani shahabi shi ya shahara akan roƙon mutane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance bulala in ta faɗo kana bisa raƙumi sabkowa kake ka ɗauki abuka saboda tsoron wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsoratarwa akan roƙon mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ba mutum bai gushe yana roƙon mutane kana roƙon mutane har sai ka tashi ran tashin kiyama ba ka da tsoka ko guda fuskarka kowa zai tashi da naman fuskar ran tashin kiyama amma maroki ba zai tashi da nama ko guda ba da kashi za ka tashi da fuskarka Allah ya kare wasu malamai suke cewa nan duniya zai kasance mutuncin shine ke zubewa duk wanda zai ganin fuskar shi to zai kasancewa yana ganin ta ba tare da daraja ba tare da mutunci ba yan uwa musulmi mu sani yin kasuwanci wani abu ne wanda yake mai daraja wani abu ne wanda yake mai girma akwai wani hadisi wanda bai inganta ba wanda ibnu abid duniya ya kawo shi a cikin wani littafi nashi wanda ake ce mashi islahul mal malamai sun ce bai inganta ba amma kuma ma'anar shi tana da kyau a cikin hadisin aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tis'atu a'sharir rizqi fi tijara in ka raba arziki gida goma kashi tara cikin kasuwanci yake kashi tara cikin goma cikin kasuwanci kuma ka diba ka gani mafi yawan wa'anda suke yin arziki suna arziki ne da kasuwanci kowa da irin baiwar shi ta kasuwanci wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi ita aka ce kashin guda yana yaduwa ne a cikin sauran aikan da mutane suke aikatawa irin su noma irin su kiwo da sauransu amma shi dai kasuwanci shi ke da tara watar waya aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ashrul baqi a na'im wanda ya rato hadisi yake cewa al-ashrul baqi fi sa'ima kashi guda cikin goma wanda ya saura ba mun ce tara ba yana cikin kasuwanci ba to kashin guda da ya saura aka ce fi sa'ima yana cikin kiwon dabbobi shi wanga hadisin mun gane shi a can lokacin da muka yi zancen falala ta kiwon dabbobi musamman ƙananan dabbobi to saboda haka ko da wannan hadisin bai inganta ba yana iya kasancewa hikima wadda take mai girma wadda ya kamata a ce ka jarabta ta ka gani kasuwanci ba karaman abu ne ba kasuwanci yana daraja sosai 'yan kasuwa kuma waɗanda suke masu gaskiya su ma suna da falala annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin hadisi ingantacce yace at-tajir sadu dan kasuwa mai gaskiya a cikin kasuwancin shi al-amin wanda yake amantacce ma'an nabiyyin za a tada shi tare da annabawa was-siddiqin da siddiqai wash-shuhada da shahidai kadi wannan daraja da Allah amma in har ya kasance cikin kasuwancin kana rantsuwa ko da gaskiya baka cikin wannan mutane shine matsalar ku a cikin kasuwanci rantsuwa ko da gaskiya kake yinta tana zare albarka sau da kokarin ne kake ka jawo hankalin shi wanda zai saye ka nuna mashi cewa wannan abin abin kwarai ne kana hadawa da Allah yanzu kuma duk kasuwancin mu haka ne yake kana shiga kara kana taya rago sai a ce maka har ga Allah tashin farko ya dana ka ga Allah kawai tun tashin farko wannan ragon an tashi kan kuma ƙarya ce da tsohonka kana ƙarya kana shiga shago kana tambaya wannan sai a ce wannan abu an taya shi kaza har ga Allah har ya gama da Allah tun tashi wurin to wannan abun ya kamata a ce mun kiyaye shi muna son mu kasance mun tashi tare da annabawa da siddiqai da shuhada mutanen kirki wa'annan zaka tashi tare da su in ka kasance mai gaskiya mu sani yan uwa musulmi kasuwanci shine aikin wa'anda suka yi hijira daga makka zuwa madina muhajirai su kasuwanci suka dore abdurrahman bin auf da nake baku labari dazu duke da bari da gatari aka dora sarata zinare yadda ya bari lokacin da ya hijira ta da ta Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahi Madina ya bar Makka bai tai da komi ba ba abin da yake shi hannun shi biyu yake wani aiki ne wanda ya tara mashi wannan dukewa da ake sara da gatari aikin kasuwanci mutanen Madina su kuma wani irin aiki suka dora yi su kuma manoma ne noma yake ba su yake ba su arziki noma ba su arziki kenan muhajirai 'yan kasuwa ne su kuma an sa manoma ne shi ne bambancin da ke da tsakaninsu ba a game ba aka cibre aka yi abu guda ba ba haɗewa aka yi aka yi abu guda da muhajirai da ansarai ba a wa'annan ga irin nau'in neman arzikinsu wa'annan su ma ga irin nau'in neman arzikinsu to 'yan uwa musulmi sani shi kasuwanci yana kasancewa falala da daraja ga mutum idan ya kasance ya cika sharɗa kusan guda goma wanda za mu zana in lokaci ya isa na ɗai mutum ka kyautata niyyarka ka yi kasuwanci don saboda allah ya kare maka mutuncinka da kasuwanci da aure suna da tarayya a cikin wa'annan abubuwan guda da aure da kasuwanci babansa har cikin abubuwa ɗin fiƙa in kaga an yi baban aure to baban kasuwanci zai zama in kuma aka fara kawo ban kasuwanci to ban aure zai zama duk mutumin da bai kware wajen kasuwanci bai kwarewa wajen zamantakewa aure duk mutumin da kun bai kware ba wajen zamantakewa aure bai yin kasuwancin da ya kamata haka malaman fikin suke ambata shi yasa babu kasu tare suke rukunan da ke da kai cikin aure wanda aure bai cika sai da su to shi ma kasuwanci wa'anda rukunan irin su ne takatis ba ƙari ba rage har da siga da kake jan ana gai akwai ta cikin kasuwanci duk abin da ka san akwai shi cikin aure to akwai shi cikin kasuwanci shi yasa in kai bincike bincike ya nuna cewa yan kasuwa sun yi kowa zamana da mata lahiya in kana son kaga tashin hankali kaga wanda ba dan kasuwa ba bin iya zamana da mace lahiya amma ɗan kasuwa ne mace za ta zuwa a cikin shago tana neman abu gashi ya ga hili yake abin gashi nan sai da ce babu wata kana sai ta yi binciko cikin taskarsu ta aji kaya ya zo ya kawo duk wanda ke iya haƙuri da irin wannan abin na mace dole ya haƙuri da ita in tana gida to saboda ka ɗan kasuwa ya kowa jimiri ya kowa haƙuri bisa kan dukkan wani cece kuce na mace ya kowa irin wannan yana mu'amala da yaro yana mu'amala da babba yana mu'amala da mace yana mu'amala da kowa saboda haka idan ka yi aure don Allah ya kare ka daga alfasha da wannan niyya sai Allah ya kare ka haka idan ka yi kasuwanci don saboda Allah ya wadatar da kai daga tambayan mutane to sai Allah ya wadatar da kai in ka yi kasuwanci don saboda Allah ya sa ka kare ya kamar da kai daga zubda mutuncin ka wajen nema wajen mutane to sai Allah ya maka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yasta'fif yu'iffahu Allah duk mutumin da ya nemi kamiya sai Allah ya kamar da shi kuma duk mutumin da ya nemi wadatuwa sai Allah ya wadatar da shi na biyu in kana kasuwanci cikin famun kaka ɗora kallon suwana suwana ba su yin kasuwanci ba su yin komi haka nan suke zamne kai kaɗai ke wahala kai kaɗai ke shan wahala su suna nan sun yi kwance ana samun irin wannan sai ka samu mutum guda a cikin fami Allah ya ɗaukaka shi to kakka sa maran kace ya suwana ga sanan zaune suke yin aiki wasu mutane guda biyu ‘yan uwan juna sun kasance zamanin annabu sallallahu alaihi wasallam guda yana zuwa wajen annabu sallallahu alaihi yana karatu guda kuma yana ta yana neman abinci yana kasuwanci don ya kawo ma wannan abinci to in ya zo da abincin su biyu suke ci wanga ya tsaya makaranta wancan kuma ya ta wajen neman karatu rannan wannan mai ta yana nema sai ya zo ya samu annabu sallallahu alaihi wasallam ya kawo mishi kuka na cewa wannan shi ma da yana tahiya ai da ban ɗauki nauyin shi ba ya zo ya kwance kawai shi ba abinda yake in ba karatu annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai da mishi amsa ce mishi la'allaka turzaqu bihi tana yiwa abinda kake samu kai na kasuwancin da kake yi saboda shine Allah ke arzuta ka matanka da ke da kwai cikin gida da yaranka da ke da kwai da barwanka na shago da dukkan mutanen angoku da mutanen garinku da duk wanda zai ɗauko telefon ya kira ka cewa na a taimaka min da kaza yana yiwa dalilin su ne Allah ke baka kai kuma kana nan kana mushin banza baka san kana bata ladar ka ba na ɗai sannan kuma baka san dalilin su ne Allah ke baka ba to saboda ka Allah na arzuta mu da iyalan Allah na arzuta mu da yaran mu Allah na arzuta mu da ƴan uwan mu za ga mutum guda cikin fami yana ɗaukar nauyin kowa to kakka damu kakka samu ranka wannan abu ka ɗauka cewa dalilin su ne Allah ke baka ta hanyar ka ne Allah ke arzuta su ƴan uwa musulmi mu sani babu wani aiki wanda mutum zai aikatawa a duniya wanda yake kyau wanda yake farala kamar ya ci abinci ta hanyar aikin hannun shi wannan na ambata shi ɗazu kama ɓata lokaci bisa kan shi amma abin da za mu ƙara nan wurin shine dukkan abin da mutum ya ciyar ga kanshi kana kasuwanci kaci ka ciyar da iyalanka ka ciyar da iyanka ka ciyar da dukkan waɗanda suke maka hidima da dukkan mutanen da ke da ko cikin ango to duk abin da ka aikata ka tabbatar da cewa sadaka ce sadaka ce kake bada duk abin da ka ba mataka tun harkon auren ku shekara 45 har zuwa yanzu sadaka ce kake kullum haka diyanta haka dukkan wani wanda ke karkashin ka babu bambanci yana daga cikin abin da ɗan kasuwa ya kamata ya yan uwa musulmi dukkan abin da zai ka aikatawa na kasuwanci inda kana son yin albarka to ka yi tambaya a cikin shi kakka faɗa cikin kasuwanci kawai gaji an ce ana awon gujiya ana samun kuɗi kawai ka kai sai ka tambaya fas'alu ahlan dhikri in kuntum la ta'lamun kenan dan an ce kasuwanci na da albarka kaka take ka faɗa ma wani kasuwanci baka san yadda yake ba ana son kahin ka shiga wani nau'in kasuwanci sai ka tambaya ka ji ya yake wajen wa'anda suka sani sannan kuma yana da kyau ka yi istihara ba kowa ke istihara bisa kan wani kasuwancin da ke so yi ba kawai aka karanta mashi cewa kaza yana yi kawai zai shiga a bancin ka nemi shawara sannan kuma ka yi istihara yana daga cikin abin da ke sa ma kasuwanci albarka yan uwa musulmi jin tsoron Allah a cikin kasuwancin da kake dukkan wani abu inda na haram ne inda za a yi kasuwancin shi a samu komi za a samu duniya na arziki kakai shi wala za ka yi ka samu yau amma wannan bala'i ya tambayo ka lokacin da ba ka da ƙarfi sai lokacin da ka kai ƙarshen rayuwar ka wannan bala'i ya tambayo ka duk wani abu wanda ake sai da na haram kanka sai da shi ka zara hannunka daga cikin wannan abu in ba haka nan ba za ta juyawa akwai bi baya in aka biyo baya lokacin da ba ka da ƙarfi akwai matsala kuma Allah bai kyale ka haka nan in kuma kaga Allah ya kyale ka kana yi to ya maka ta lalace mai kama sake da duk ya kama ka akwai matsala in ba a kama ka ba duniya kuma to abinda aka tana da maka lahira kai baka san ya kashi ba Allah kare mu to saboda mu dora kula in muka yi imani muka ji tsoron Allah to Allah zai sauka mu dukkan alburkokin da ba mu tsammani shi yasa Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqu da a ce mutanen alƙaryan nan sun yi imani kuma sun ji tsoron Allah a cikin abin da suke aikatawa Allah ce la fatahna alaihim barakatun minas sama da mun sauka musu da albarkoki daga sama me kake ci na baka na zuba mutane ke da kai ga suna sun yi ka tsuwa sun yi ka komi sun yi ka dubaru amma ka zo ka kere su wajen kuɗi ka je maka su takwas shi ko da magaran bai taɓa zuwa ba hin shi dubara ne kai Allah ya yi sanka ne da shi tana yiwa ya higa kiyamar lalima kenan ba dabara ke sa ka samu kuɗi ba kun ba gaugawa ke sa ka samu kuɗi ba nihi ne na Allah duka komi in Allah ya nihin sai kayi wallahi sai kayi in Allah bai nihin sai kayi to za ka yi tayi kuma ka zo da mutuncinka ka bata mutuncinka wajen Allah ba mutunci wajen bayan Allah ba mutunci yan uwa musulmi yana daga cikin abin da ke gyara kasuwancin mutum mutum ya dora yarda da riba ya kaɗan da yawa daga cikin mutane wuce iyaka suke wajen neman riba riba halak ce kun ba ta da iyaka ga addinin musulunci duk wanda ya ce maka riba din ta yawa haramun ce ƙarya yake ba aya ba hadisi amma me ake so abinda ake so mutum ya dora sauƙaƙawa in kana sauƙaƙawa Allah zai sauƙaƙa maka ana son kasance mai jin tausayi in kana jin tausayi Allah zai tausaya maka kenan idan ka samu riba kai haƙuri da abinda Allah ya baka sannan akwai wani mai kama da wannan shi ne na tara 'yan uwa musulmi kamar kallon ribar da wani ke samu ɗan uwanka ɗan kasuwa idan har kana kallon ribar da wani ɗan uwanka ke samu ba ka iya zama ka yi tsoron allah a kan ribar da kake samu kai ya kasance kana kasuwanci kana da wani abokin gasa wanda kake gasar shi a cikin mota a cikin gida a cikin aure mutane har gasa aure suke wa in kai aure shi ma wancan sai ta ya samu wata bazawara wa shi ma aure ka riba ka gani da Allah to wannan gasar ita ce Allah ya hana Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zaharatul hayatid dunya linaftinahum fi duk wanda ya zama mai arziki bai sa ma ran shi cewa zai zama mai arzikin bai zama ba bai san yadda aka yi ba shi ba in ka tambaye shi cewa za bai san yadda aka yi ba wallahi in Allah ya tashi arzuta ka kai da kanka baka san ta inda Allah ke arzuta ka ba shi yasa mu kiyaye da wannan ƴan uwa musulmi daga ƙarshe ƴan uwa musulmi mu dora yin gaskiya a cikin mu'amalar mu ta kasuwanci wannan gaskiya ita ce take sa ka tashi tare da annabawa ka tashi tare da siddiqai ka tashi tare da shahidai wanda kai da kanka ka san da cewa ba kai daraja annabi ba ba kai daraja siddiqi ba ba kai daraja wanda ya shahada ba in ba shahada kai ba amma gaskiya ka a cikin mu'amala ita za ta ka tashi tare da su cikin layin su za ka tashi ran tashin kiyama yan uwa musulmi mu dora yin sabko wajen kasuwancin in kana dan kasuwa ana son ka dora yin sabko a cikin abin da kake aikatawa sabko ba sai ka hito da sai kowane kasuwancin shi akwai irin sabkan shi kowane kasuwanci da ka sani akwai irin sabko wanda yake nashi to wannan sabkon ka dora yin shi a ciki saboda samun albarka a da annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah ka sa ma al'ummata albarka a cikin sabkonta nan ya kamata mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu albarka a cikin kasuwancin mu Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga aikata dukkan wani abu da ke harama a cikin kasuwancin mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi ya kare ta daga dukkan wanda ke nihin shari daga ita muna roƙon Allah subhanahu wata'ala marasa lahiya mu Allah ya ba su lahiya mamatan mu na musulmi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu wanda duk suke bara addu'a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya kowa bukatar shi ta alheri sai mu tsaya da sallah